الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
سورة النازعات أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون أئنا لمردودون في الحافرة
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله kamar yadda mai gabatarwa ce za mu tafi a bisa suratan nazi'at Allah yana rantsuwa ba dai yana jin tsoron abin da yake rantsuwa yana ba da girmama shi saboda girmama abin da yake rantsuwa da shi amma shi mutum yana rantsuwa da abin da yake tsoro da abin da zai cuce shi da shi yake rantsuwa amma shi Allah kuma girmama saboda akwai guri da yawa a cikin alkur'ani da Allah yake rantsuwa guri da dama kaga rantsuwa wallahi wallahi wal karotini wa zaitun wa shams wal kamar wanda ne rantsuwa su to wannan yana yi fa ba dai yana tsoron rana ba ko yana tsoron wata a saboda girmama da yake rantsuwa amma mu saboda muna tsoro sai ka ga an ce tarnatsa ko faran kwatsi ko arabi kowa da irin al'adar da kowasu shi kuma lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo ya zo sai ce man kana halifan falle halif billahi aw lisan duk wanda zai rantsuwa ya rantse da Allah ko kuma ya shi shi ne rantsuwa da Allah yake rantsuwa ba a rantsuwa da wani Allah rantsuwa da wani Allah hutar da hanyar musulunci idan duk wanda zai rantse ya rantse da Allah ko kuma ya shuru Allah yana rantsuwa ce wannan za'ati garka Allah yana rantsuwa da mala'ikai masu fuzgeran kafiri garka fuzgewa mala'ikan da suke fuzgeran kafiri fuzgewa wato rai in za a hudu abu biyu ne akwai nazi'ati gardan akwai wannan shi'ati mashkan masu fizge ran kafin da kuma masu ajiye shi a hankali su hudda ran su ma da basu shi ne ce ran mumini yana huta a jikin mumini kamar ka sa gashi a cikin dungulu gashi a cikin dungulu sai ka ja shi a hankali sai ya to haka ran mumini yake amma aka yi kasance da ran kafin lalatacce alibin mai tsaurin kai duk da ran shi kamar ka samu kayar ɗabara a sa daga bakin shi zuwa dubarai a murɗa a murɗa sai a janyo wai yadda makiyaya suke wa tirela ko yara a da da suke wa tirela ko karkara su sa su rari to haka za a suke da kurzuka kuma menene maganin wannan shi ne aiki yin aikin kirki shi ne maganin shi kuma mummuni a hutta mai a hankali shi kuma kafiri a huzbina wannan shi ne hutare tun daga duniya sai kuma ci gaba da cewa wasabi hati sabaha wasabi hati sabaha da mala'ikai masu tasiri min sama'i bi amrihi ta qala saukar da abubuwa na ikon Allah daga sama zuwa kasa Allah yana rantsuwa da su wannan mala'ika kuma hallau wasabiqati wasabiqati sabaqan masu rigangeniya masu rigangeniya da ar da rayukan mumunai zuwa sa su gauga kowa soke kowa soke ran mumuni shine misali ran kafirin ya fita masu ɗaukar ran za su so da algarara sun san algarara wani abu ne da ake sa a gori mai kaushi kamar fata buru irin tada da shi ake mana su zo da algararan nan da wari an talmin jifa an tana mafi nuna jifa da ya fi bungawari ita garara kanta in an hulki goron wannan kafirin za a ɗora cikin gararar nan mai kaushi mai kaikai mai wari to duk mala'ikan da suke gurin sun ce ran wani ɗan wani ne lalatacce allah ya fi ne ne a allah la'anci shi su tsine mai in sun tsine mai za su yi sama da ra su je sama ta ɗaya a ce wane ne wannan wani ya yi gunga a ce wannan shaki ne wani ɗan wani da duniya shi ne ya mutu su la'ance shi shi ne su tsine mai albarka a wuce ta biyu a je ta uku a je ta hudu a je ta biyar a je ta shida har a je ta bakwai daga can a tsine ne ko ina suka tayo mala'ikan wasu tsine kuma su yi ƙasa da shi a je ƙasan ƙasa a tone a binne shi in an binne shi kuma cikin kabarin shi hufratin ne min hufratin na rami ne ne na hufratin na ramin wuta rami ne na wuta da kunamu da macizai da dukkan nau'i na masiba a cikin wannan kabari a shi za zo a zara shi in an zara shi shi kenan kuna ji har annabi yana cewa sallallahu alaihi wasallam in kun binne shi kun tafi har yana jin karin takalman a lokacin nan za a tada shi a ce marar buka waye wani ya ce rabi Allah in mummuni amma shi kafin ka sa abin da zai ce ha la'adari wai bai sani ha man rabuka ha la'adari man kitabuka la'adari man nabiyuka la'adari man dinuka ce la'adari to la da raita a ce karka san ka san mala'ikan mutuwa mala'ikan wuta kishi da azaba shi ne jin daɗin shi kamar kai ka samu naman kaza da baka tuna ya rai ne to shi wannan kishin da yake shi ne jin daɗi in suka ware kwantsama shi a sai rubuta duk abin da ka yi in suka ware kishin shi bai iya bai ce bai iya bai da ta baka sani ba ko daga kishi in ka jikan shekara ɗari biyar ka ce alif ai ka ji an taɓa ce alif kan ajiwa da kishi ya yi wajen shekara dubu ce ba ya san alif ba ta faɗi ya san ya iya karatu ya rubuta aikin da tilas da kashi kawai kashi kawai a nan kabari kuma ajiye shi ana ɗanɗana mai azabar kabari har yi zuwa tashin kiyama wanda haka da mu Allah kiyaye mu da in kuma wa ya zamanto muminin ne za a zo mai da abdiga abdiga mai tafshi wadda take ita ce tafshi mai faratas mai kyau da turare irin na aljanna turaruka irin na aljanna masu kamshi da shi aljanna ta san da ta yi shekara ɗari biyar ɗan ajiyar ga shi an ba shi tarara an shi shahar komi da za a hudda wani shi ke na a samu mala'ika ne ya hudda mai kamar yadda ake hudda gashi a cikin dungule suna sa mai albarka suna mai salati allah shi kanka allah rana shi allah hatta su kai sama ta ɗaya da wannan ran a ce ran wani ne dan wani shi kwancin kafirin an zo da wani dan wani kuma da sunan shi ba da wani da wannan ake kiran shi sunan shi wanda bai so in akwai sunan shi wanda an taba a duniya yana faɗa to shi za a faɗa a kira shi da wannan sunan ce shi ne wani dan wani ne wanda ake kire kaza kaza ne to mumuni kuma a waɗanda da sunan shi na malami saboda nan hankali hattara ku yi hankali da ɓata suna kakku ɓata suna yadda aka ce sunan mutum ga yadda yake to shaidan ya zo ya shiga sai ya san dabarar da ya yi ya ɓata suna zaɓi sunaye duka da ake rutsawa na annabawa ko mala'ikai ko salihai to sai shaidan ya zo ya sa wa mutane mugun ra'ayi ya sa sun juya mai suna to sai kira shi in kafin ne da mugun suna in ya kirki ne da suna mai sama ta ɗaya sama ta biyu sama ta uku ta hudu ta biyar kowace saman an ta hidu sai an mai addu'a sai an mishi addu'a kowace sama ha je gudun zati da shi sama ta bakwai nan ta yi gudun zaki shi ko ba ƙasa ba za a yi da shi a shi za a sa rai shi cikin wani tsuntsun tsanwa yana kiwo a cikin aljan kahin tashi in tashi ya ba ya zo kuma sai a ce a yi to hannarsa da waɗanda inna irji'i idarar biki na da kalmar rabiya ki tsaye ga ubangiji kina yarda da abin yardewa yarda da ce ke kuma an yarda ne wadda kuli ku shiga cikin bayina wadda kuli jannati ku shiga aljannata ga ai an yi sa ko wanda shi ne babbar sa to mun ga yadda za a fusge ran kafiri mun ga yadda za a fusge ran mumuni mun ga malakan da suke kai gaugawa kai ran mumuni aljanna kuma da yadda suke mai da suke kiran kafiri zuwa wuta sai ci gaba da cewa falin mudabbirati amra da mala'ikai masu juya al'amura a nan duniya da ake aiko su akan juya al'amura a yi kaza ka aika jawabin rantsuwai yau matarjifin rajifa rana ce da kiyama za ta yi girgiza ta motsa ƙasa ta yi girgiza ta yi girgiza dutse girgiza shi ne na fatar ula aka ce watakila busa ta farko ce tattaba uhar rabi ba mai kuturtawa tana bin bayanka tsakaninsu tsakaninsu shekara arba'in tsakanin wannan da wannan za a kawo ruwa na rai ko a kawo ruwa na fitar da kaya shekara arba'in ana ruwa ana maka ruwa a duniya duk irin wannan da kasan shimka tsatsai sun hutu kaga sun girma sun girma sun girma a busar da su a sa wuta a ceto kowa su inda a yi busa yi a yi busa ce an tashi to wanda ya tagar zan kashi kuma rannan mutum bai san mutum ya yi shi ba sai rawan nan gudan don yanzu kakka ya fankama ko kana tare da wani kana ga jigina da babban rubu ya hana yin wato bai hana yin kana tare da wani babba ko kina tare da wani babba ki ce miki wani abu a nan kowa ta kai shi mace da miji ɗa da uwa ko da uba kowa ya ta nafsi nafsi wanda rana to me aiki ta wadda gudun wannan rana wani guri yana cewa la ya sa'alu hannun na wurin shi ba su runa ba yana ganin shi ba ya ta komi ya ci gaba daga cewa kulubin yau ma izin wajifa wata zuciyar wajifa mai tsoro ce abu saru ha hasha idan ta yana walakantacci ya birkice don tsoro a nan ya kulu na za ka ji mutum ya ce ayin na lamar duduna filhatira wai irin na kafiri a nan duniya ya ce mun za a ne da mu hafira cikin ra'ayi mun ba a tada wayar da jirgi muna da cikin rami mun hutu a tada mun hutu a isa a idza kunna izaman nakhiran قالوا تلك إذا كرة خاسرة فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساحرة
يتكبر التوايا أعزا متنا ينزع أم متو أم متو muka zama hukunna izaman nafira muka zamanto ƙasussuka da daddagaggu ruɓewa ruɓaɓɓu kuma za a tada mu a ce a tada mu kawai wani abin mamaki sai ce kalu kenan wannan wata komawa ce hasira ta tabewa za ta hasara da ma'abucin hasara amma Allah ya kyale bai kyale ba kala ta'ala sai Allah ya ce inna ma hiya ta dawo da wannan ita wannan zakaratul wahida tsawa ce guda in an yi tsawai kaga dukkansu sai zahu sai ga dukkan hala'ika talikai dukkan talikai sai ga su yaya daga dukkansu ga su a sarari an hudu ko kowanne ga ya a sarari a waje kawai a ya an suna rayoyi kowa tashi daga nan sai ya shiga sun san ba da labari dama shi ƙura'ani ya ba da labari ya addu'o'i da ibada da dukkan abin da za a yi kaza ka yi kaza da shari'a a yanki a nufa a yanki a yi sata a yi sata ga yadda za a ko kowane a cikin wannan wurin muna so mu sa mutane su hankali nuna musu wannan gurin na azaba wannan mai hankali duk wanda bai rike ba shi kashikan nan biyan duk wanda bai rike ba shi kashikan nan biyan na musulunci to hoye hankali sai mu ce hatta ya hankali sai Allah ke shikashikan musulunci abubuwa ne guda biyar shaidawa babu abin bauta sai Allah annan muhammad babu shi ne na cikin su babban abu mu shaida mu tabbata lalle babu abin da za a wa bauta sai Allah shi ba kuma ran naka ta yarda kai ta tsare ranka ta yarda da wannan in ta yarda da wannan ka cusa mata cewa ta yarda annabi muhammad bawan shi ne ma'aikinsa wannan a yanzu yana da wuya kwarai kuma yana da daɗi kwarai abinda za a haɗe na shika-shikan musuluncin nan yanzu allah ya kawo ilimi ba tare da wuya ba ba nesa ba gashi a gurinka za a gane kai imani in ka dubi ordinatar ko ka dubi salula to in ba kai da imani da allah har abada ba saboda abu na mamaki ga yana a cikin ordinatar abu na mamaki ga yana a cikin salula in haɓaka imani da allah to ba ka iya ka duba ƙarhe ne za ka yi magana da shi to kuma ina aka ce allah waye halitta ƙarhen ma sura ma ka sauko ta hadidi ko ta ƙarhen ma amma ka ce manafi abin amfani ne maza ku rike shi abin amfani ne yanzu bai amfani ta yana yi amma lokacin ai ba su ne kaga ka cusa ranka ta yarda da Allah ta yarda da Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallama ma'aikin Allah ne Allah ya aiko shi to wannan shine babban jihadi babban jihadi babban kokari a kan wani sai na in ka cusawa ran naka ta yarda ta yarda da wannan ka buga aka buga aka barta an buga an barta ta yarda kawai ta yarda Allah shi kaɗai ne shi ya yi bayi shi ya yi kowa da kowa shi ya yi kawai nashi ne ka yarda kuma shi ya aiko wannan Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuma duk irin ibadarka in ba ka biyo ta gurin addinin annan muhammad sallallahu alaihi wasallama ba amsa addinin bayya aiki sai wanda ya fito daga hannun annan muhammad sallallahu alaihi wasallama shi ya wani shi ne za ka yi a baka lada ko shi ne addini na kirki amma duk wanda ya saba wa addinin annabi duk wanda ya saba wa addinin muhammad sallallahu alaihi wasallama in yi wannan ya saba wa Allah ya saba ma ita Allah gobe kiyama da shi da Allah ba kwashi a daji shi ne an tuni billahi ko kuma wa da gaskiya da Allah an ta shahada Allah ilaha illallah wa anna muhammadin rasulullah bayan haka nan ka tsaye da sallah ahadu arkanul islam ita ce ɗaya daga shika-shikan musulunci ita ce farkon da za a fara dubawa in ta samu shiga ka yi sa'a farin lahi alhamdu in kuma ba ta samu shiga to sai mu ce Allah kiyaye masu ta isa an ta yi wani wuri da ba a iya mabuta in ka samu wannan wata imin salata ce ta zaka ka ba da zakka in Allah ya baka dukiya to ka yi zakka ka hudda zakka a cikin wannan in mun ƙare wanda suka kawo kwamitin zakka na kuɗi suna nan da kowane abu su zo su faɗi nan da shi to in wannan ya samu sai ni sai azumin wata ramadan azumi kuma daga nan za a gane mutumin kwarai da lalatacce sai ki shiga gida ko ka shiga gida ka shaƙe cikinka da abinci ka hutu kana ci azumin nan yana ba da wuya ashe kai bai ba ka wuya ka ga halin mutum ba wanda sani sai yau mutum da sara'ir wala nasu sai ran da ake binciken abubuwa na sirri rannan za ka za ka bambance za a bambance dan duma da na kabila sai guda na ƙareci shi ne haji liman istata ga wanda yake da ikon tafiya aikin haji aikin haji abu ne mai zaman kanshi abu ne mai zaman kanshi a takaice-takaicen shi za mu wuri kaɗan farkon abin da zai kai mutane makka aikin haji ku lura abu uku abubuwa uku alhamdulillahi yau wajen wata uku mun yi aikin haji yanzu sai alhazzanmu da sauran wanda muka wa na kowace ƙungiya to za su fara tashi har sun fara tashi ba da su wani ya bugo mai labari wasu talatin sauka ba mun musu matuƙar ƙoƙarin farkar da su a nasiha da muka musu daga cikin nasihohin ne wani zan haɗa mu duka amma wani son haɗa muku wannan masibar ta wuta da aka haɗi ta azabar nan na kafin duk rashin imani ne da rashin tsaida wannan abubuwan da aka ce kuma da rashin zuwa makari duk wanda ta yi makari ya zo yana tafkarar nan aka yi shi ne da zina sai dai ya fasa sai dai ya ɗauko wani muna musu nasiha ko mun musu nasiha akan su yanzu ba kawai sauran mutane ba ana ce ma alhaji a kan kin yi sabo ko a kan ka kai sabo wannan hadari yanzu duk abin da za ku yi alhazai na sha faɗa muku a karatun nan duk abubuwa da za a ce a shaka a ganki hajji a cikin su duk abin da za a ce a sha kai alhaji ka a ganka a gudu kakka yi shi baka zuwa ɗakin Allah ka warke kominka ya samu komin ka cika ka zama kamar da na aka aike ka kuma ka zo ka komi sai Allah ya to na faɗa musu abubuwa uku ne na farko shine ziyara abinda zai kai abinda zai kai alhazai shine ziyara ziyara zata ɗaya ke na biyu umra na uku hajji su ke nan aikin na hajji su ke nan ba hau ba cewa za a yi wani abu ne daban na musamman a'a ayyuka ne guda uku tilas ke hajji a yakin sai ne kai alhaji ya kasiri ka sa abu uku ne zai kai ka wannan makka gari mai tsari na farko shi ne ziyara za ta na biyu shi ne umara ce za ta na uku shi ne haji ka kowane zaman kan shi to amma kan mutum zai gangama a da ya ta haji bai san ba umara bai san ba haji bai san ba ziyara ina sai an kwatanta muku shi ne mun kwatanta masa alhamdulillah mun samu alhazai masu daɗin kai wanda sun gane kowanne muna iya ba shi gid daga nan ya kula da mutane kai su mai mun samu inda da dama wanda su za su kai da alhazan su kare ko da wani ɗaya bai raƙo ba gudun su sa ya tafi mun da alhazan ai kaga faɗin layi lamu ai an yi sa to aka ce ziyara me ziyara shi ne farkon ta in ka tafi amma kahin nan abinda nake alhazai nasiha tun daga nan ƙasan Nijar in an ta hilin jirgi su tsaya su yi a hankali kuma ina kiransu su yi su ɗauki abin da gwamnatin saudiya ba ta so a kuma gwamnatin nijar ba ta so a ɗauka to wanda mutane yi nesa da wannan su nesa da wannan amma dai rigimar mu nan mata tsayin alhazai sun tura su sun ce musu goro yana ɗaukuwa kowace ta tashi ko kowa tashi goro goro goro kawai wai haka kawai wasu goro ta wannan goro a yi a hankali in kayi in ta yi ruwa rijiya mutum zo ku in kai sa su barka ta wuce sun ku suka iya su ɓaci a zubda ko a sai da aka to mutum zai hankali kai alhaji wanda Allah ya kai ka aikin haji to ba neman kuɗi ba kasai amma ba dan an hana neman kuɗin ba duk abin da za ka saya ka je can ka ci riba ka saya ka sayi amma matuƙar gwamnatin nijiyar gwamnatin nijiyar ba ta hana ba gwamnatin saudi ba ta hana ba sai ka wuce lafiya ko ina salif alim za ka wuce shi ne na ce musu kuma na gargaɗinsu alhazi ku yi hankali da takardun da aka ba ku kan ku yadda komi ku yi hankali da kasuwa da takardar da aka ba ku ku yi hankali kuma hanya ka ta yi a hankali kuɗin ku ku yi a hankali ku ba wanda canji ba ku sani ba sai ku rika canji ba daidai ba ya ko a muku wayo ku lura da dala wannan ɗaya riyal ɗaya da in tana tsada na ka da in ba tsada tsada zuwa 20-20 yanan kakka duwa an ce riyal biyu ka ga arhani ta je kwasa dala 60 ne ka saya sai ga abu himar goma ne ha shi ne dun haɗa musu haɗari ne su yi hankali da wani kuma kada da sun je su fara saye saye a'a su bari su ga kwanuka da yawa don ka su galabaita yana ruwan kuɗi ya ƙare ma ka galabaita ko da yake wajen abinci akwai sadaka ana ba da to amma kai alaji ka je ka haɗa sadaka haka dai ɗan sauran guzurin naka ka yadda ka aika da abu ne kyau shi ne nace to za a tashi a jirgi za su muku misali kowa ga yadda zai shiga jirgi ga yadda zai tunda sama sama muke bi za mu samu lokaci muna da kasa da guda na aikin haji na musamman kuma Allah za mu yi na musamman
kuma kan mutum ka ba shi littafi wani kuma ya wuce a ke ke a ji hankali mutane wajen ƙura'ani suke suke ɗauka kamar su yi hoton shi kuma kwaya ce shi sai mutum kawai ka gani kamar makaranci ya ce mai kyau wajen wuce kawai in ya wuce kai ka zo aka rike ji a kashe to ka gani dubaran mutane da yawa ce ku yi hankali alshirike mu eh a yi hankali da alshirike mu kowa ya baka kaya ka rike ne ka ce a zuwa fa ko a fito kayan a kamar yau kan shari'a in aka baka buɗe ka diba ya buɗe ka gani ba hana baka kawo mutum amma a buɗe ka ga me ke ciki ka ga menene in daga nan ne aka baka wani kulle-kulle ha wani kulle-kulle ka kiyaye a an shi wannan maganin kai a wanka shi na uku a yi kaza ko a ta wannan kai hankali ko aka baka wani kiri ko kambu ko buru in kusa ya kama ka in ka sa ka hutu a shekara biyu kasu shi yake gudu in ba dan Allah ya sa ejojin ba na kirki ne suna da shige-shige ai da wannan mutum ya shiga ya shekarar nan biyu ka yi hankali ka kuwa rafa shi kayan kowa kowa zai tashi kowa da shi kayan shi rafa shi kayan kowa kuma ka ku ɗauki abin da ba su sai mu wuce in an tahi an sabke ku daga an sabke ku gidajenku kowa za mu tashi farkon aiki muka ce farkon aikin da za mu yi ziyara ziyara za mu farko aiki to ziyarar nan guri-guri ne ake ziyara farko za mu kai ziyarar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam yana masallaci yana na kwance a ɗakin Aisha za mu tafi mu ziyarci shi mu ziyarci masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam duk wanda ya salla a masallacin annabi za a ba shi lada dubu dubu za a bashi lada dubu za a bashi wanda ya salla a masallacin ka'aba za a bashi dubu ɗari wanda ya salla a masallacin kudus kudus ɗari biyar in kai a nan ɗaya za a baka sabi da guda ɗaya tak ɗaya tak za mu a baka shi ma in ka iya sallai in baka iya ba Allah kura Allah kura salamu alaikum fatiha to daga ka kare sai su watsa ma kayanka saboda ya gama su da amsa su watsa ma kayanka ba amsa ba to duba ga can fa ko baka iya ba karatun ka tsaya ka bi limamin da ka tashi kana da wani yana kiran hallar kakku shagala da zuwa masallaci hamsa salawatu na kullum ku rika ta masallaci saboda babu masallaci mai daraja a duniya wannan shi ga shi mai dubu da mai dubu ɗari da mai ɗari biyar don Allah kai ka kai ka tsaya kai can biya eh sai farko abin da za mu ziyarta don gudun annabi sallallahu alaihi wasallam a ran masallacin ga annabi sallallahu alaihi wasallama ga abubakar ga umar su uku ne a ɗaki annabi lokacin da ya rasu aka ce na za a binne shi wasu suka ce a kai shi bakiya wasu suka ce a kai shi wurin sai akwai hadisi aka ce annabi ya ce duk annabawa duk annabawa annabi sallallahu alaihi wasallam a inda ya mutu an haki gudu shi inda yana kwance mutu to wannan gurin anan za a gudu shi shi ke na annaba ka daidaita gurin inda ya mutu a kurta aka gudu shi eh lokacin da abubakar ya rasu ɗakin yashi ne sai ta ce a kawo abinta a gama da mutu a kawo abin sai umar da aka soke shi ya sha abinci ya ga zubo daga haka an soke shi abinci na zuwa lokacin da ba a yi ba obere ba a san ba obere sun suna ma da ƙarfi da ya ɗaki ɗinkiya da wani sai san rasuwa zai sai ta aje a cewa aisha ina neman alhurma a gama ni da abokaina shi ne annabi sallallahu alaihi wasallama tare da abubakar ita ma ta kamo hanya ta nufo su aka gama ta ce ni abin da na yi niyya a kai shi a gama shi da abokan shi shi ma a kashi a gama shi da abokan shi to in ka zo ziyara assalatu wasu ko assalamu alaikum ya rasulullah kuma ya haka ka yi addu'a ta assalamu alaikum ya babakar assalamu alaikum ya umar ko amirul mu'minin wanda duk wanda ka hudu shikenan sai ka juya ka kalli kudu ka ba su baya ka yi ka musu adda ka musu adda ka wa kanka roƙo ka adda sai ka huta ka ƙoha na ba ka zuwa wanda aka shiga ba da nan ba za ka sai ka je ka fita kuma ka kowa san masallaci ko ka koma rauda akwai rauda wanda annabi ce tsakanin mambari na da masallacin wannan na cikin aljanna ne ita rauda ɗakin bai yi wannan masallacin to amma cikin aljanna ne cikin aljanna in ka shiga ka shiga aljanna eh sai ka zo ka kawo ta sai ka kawo ta ka zo da ka sai ka kuma wannan da in ka shiga ka yi sallah raka a biyu hudu abinda ka samu dai kuma ka a hudu ka a yi an hudu duk da askarawa maza da mata da ka shiga ka kare su wuta wuta wuta wuta sai doka wani shiga saboda an aka biya ta mutane irin naka ne mutum ya ce bai wuta ba kuma ko kuma can gudun abin ma sallallahu alaihi sallama in ba ana koriya ba kai za a ganin ka wani ya fita da gudun nan ba nan ba zai kwanta in ba hutsari ko kashi ba zai huta shi ko yin wani kuma inda ana bari kowa shiga ya je zauna yau da maka ta ba ta shiga ba tilas sai an koro mutane sai wasu ta da su koma wasu ta da su wani ya je ana koro shi yana koma ana koma daga nan umra kun kare umra ta gidan nan umra ka je ka ga waki ka ga wannan rauda ka ga annabi sallallahu alaihi wasallam ka ga abubakar ka ga umar ko da nan ka ga su ta ziyara to amma ita rauda ziyararta a zaman masallaci kawai a rage ta zo masallaci sai kauta daga nan kaɗan nan kuma shine kabarin bakiya shine za ka je ka musu adda assalamu alaikum da da qawmul mu'minun wa inna insha Allah bikum lafiqun ka karanta wannan ka je ka musu adda a nan akwai sahabi fiye da dubu goma sha biyu abin da tun zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam ake dubi mutane mutane har yanzu tun da duk inda ka taka ka mutane jikin mutum duk kasar da ka taka mutum saboda wani malami ke shi bai so abin da shi don ka shi a hutu wani ba hawan Allah shi a sashi shi shi ne ke kuka ka a hutu ba hawan Allah sashi ko a hutu wani sahabi a sashi to shi ne ke kuka yanzu can da har ɗakuna suka yi larabawa to a nan wayo ake a mutane ana da kwaros sai a shiga ɗaki samu shi kudin ka kai bakin mutum ka zo a ce leɗa ku gaisa da annabi in ka gaisa yau na balarabe riƙe hannun ka turare ga komai ka wuto kana da ka gaisa da annabi ka shi haka suka yi sai muhammad bin abdul wahab wanda ya tsaye da musulunci a ƙasar hijaz ta ka sai zuciyar ta aka shi a mafi aka kashe aka bar hindi daga baya akwai akwai tsakuwa na kwacance shi ma ana cewa na wani ne wannan na wani ne har da sai ga mutane suna musu sujjada suna daukan kasa da ido na na ga wani ɗauki kasa na harare shi sai zuba na ta yi kenan da yanzu sai nutsin kashi a sake da su kyale shi su ɗauki kasan da suke da ita kasar kabaro su ɗauko su tuda ita kasashe ka san kan mutum ne ko kawo ko wani ka ɗauko ka raba shi da aljanna shi to ba shara ba ya Allah to he ku ziyara nan bakiya in kun kare daga nan za ku ɗauki mota sai ku tafi uhudu ba a nan uhudu nan ne inda aka kashe sai gida hamza da sauran sahabbai duk kabarin sahabbai za ku je ku yi ziyarar shi ba akwai addu'o'in da ake yi sai ku yi da addu'ar da yawa ne mun koya su duka a da zai sako sallah an kun tafi nan kun ziyara su sai akwai masallaci kibla ta yi mai kibla biyu lokacin da annabi sallallahu alaihi sallama ya fara sallah baitul muqaddas yake dibe na sallah shine qudus qudus yake dibe na sallah yana dinin kudu suna sallah sai yahuda suka fara cewa ya ce bai ya san mu bai san addinin mu kuma ya na kallon kibla bai na sallah idan kibla bai talmakaddas babban masallaci ne na kirista amma zamanin umarnin na haɗa ya je amshe shi amshe rabi aka yi sulhu da rabi yanzu masallacin share guda na coci share guda na sallah haka ake su filistini suna so su hudda coci su hudda su su kuma coci suna so su hudda musu hudda ana tashi hankali ko da yaushe Allah ya to a nan kun je za ku yi sallah a nuna muku ga daidai irin ƙibla haka a nan Allah ga ta ana shine a nan a nan to ba ce ba za ka yi sai ka yi sallah a can kai ma ka kuma a'a sallar da za ka yi ta kiblar kara kake ita za ka wannan sallar nan za ka in ka tsare ba sai kuka wuto kun yi addu'o'i kun kare sai ku kai masjidin kuba masallacin kuba shine farkon masallaci wanda aka usuka alataka shi ne farkon musulunci da aka gina shi a kusan tsoron Allah farkon masallaci shi ne kuma farkon musulunci juma'a da aka fara annabi sallallahu alaihi wasallam da ya kaura kayan ya shiga madina ne zauna da wani dan kauye amma yanzu ya gamu yanzu tsakar gari amma da kauye amma yanzu ya gamu tsakar gari sai ku je ku yi ziyara a wannan guri wannan shi ma yana da tarihi yana da daraja yana tarihi babba wannan masallacin wannan masallacin na to iya da ziyarta shi za a nuna muku nan odu wasu gunta wasu duwatsu akwai ana ta sittu masajid ba masallatai ba ne asalinsu gurin wannan ne kawai tarihi ne inda aka sabba ne gurin yakin to sai mutane suka ce a zamanin turkawa sai suka wasa suka musu masallaci kuma shi ke nan zuba wanda bai san ɗin yin shirya ce masallaci ne ba masallaci ne kuma shi masallaci wanda na ƙibla ta yi shi ma akwai hilafa a kan shi ai inda aka wafa wanda waje ya kasa tarar da masjidin harama a kan ko muna ga juyin kana so a juya ma kiblata kiblata kiblatar da da tarare da ko wanda waje fika sadar da masjidil haram ka juya huska ka daidai masallacin haram wasu malamai suna ga a'a masallacin annabi ne a nan shine a nan aka yi aka ce to tun da nan ne me yasa aka yi kibla biyu a wancan masallacin da kibla ta yi sai aka ce a'a wani ne annabi an juya ya taho ita da wasu suna sallah a can baitul muqaddas a nan take ce an hadawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya juyo huskar shi ya koma ya kalli Ka'aba a gaba ɗaya a lokacin imani suka juya a nan su suka fara ba wanda ya jin ba ne sallah gurin annabi ya za ka sa masallaci masjid da kin da kai masallaci kin je da aka daga nan ya ku ziyarorin wa'annan in kuka yi ba tilas ba ne sai kun wannan ƙananan duwatsu wannan kudu ba tilas ba ne sai kun shi a gurin tarihi ne dai kamar zuban kola ban kola shi ne wanda mutum zuwa haji yana so ya za a iri iri amma shi ya tsohon alhaji ya kula da wani ya saba bai zuwa ba shi bakin ziyarar shi na shari'a da wannan ya je uhudu zai ƙibla ta yi zai kuba zai bakiya zai gurin manzan Allah ya zai da yayi abubakar abubakar umar su ne zai ba su ne zai ziyara wanda su ne ziyara na sha amma sauran ai kaga ɗan cikin bakiya mata annan ba hutu a nan su annan bakiya ɗin duk a nan suke an nuna mu ga gurin da suke amma an kashe kan da su imam malika da yi shi ne na taba lokacin da mun tara da kasai da tsakuwa kan amma yanzu an bu an huta an zuda an huta kasai in ka zo dai nan kawo duk sabai ne musa da kowa da kowa sai da yara amma su mutanen iraniyawa su karfin a kansu ko sun rubuta kayan abin su in yi zo sai taka ɗaya biyu uku ya sa zuwa yau loje ce nan kabarin wani kawai ya tashi to su ba ka san ba harshensu ba zai ka tambaya su ba ka in suka ba ka wani ka san ba ko ne to wannan shi ake cewa ziyara shi ne ka kunje ziyara duk ɗaya duk wani ɗaya na wani zama aiki ne jinar in kun kare ziyarorin wannan to akwai ziyarori wanda suke ba na zuwa ba ne ba a yi wannan ba ne alhazar tsayi sai a kai ka ɗakin a kai ka gidan mun yani ne barautin nan zumbuli a kai ka gidan zumbuli ka je ga gidan zumbuli kakan marota eh shi kuma ka san kome gidan da zumbuli ni na ji na bincika ashe wannan gidan irin na kamfani wannan gidan da ake sa drapo ba na drapo ba ne na tsinkayen ko wani makiya za su to irin shi ne sentinel ne irin shi ne kawai ya suka ce wani gidan zumbulin ne saboda ruwa ne wani duk ba ka wani musulman tele na wasu ƙasashe a ce zumbul ka kamar wata ko shi ya ke wani ko a makka ce ta'aban wannan tudun ta ta'aban a annabi da ya zo da shi zama to ka ji ba wannan duk tsarin mutane akwai abu da yawa wanda ba daidai ba ne kawai tsarin ne aka yi ake ba to sai ku kiyaye a kan irin wannan kan mutum ya ce wani addini ne wannan ko ina sai ta gidan zumbuli ina zama ka tafi ka kamar wata to a lokacin kuma in kun zo gida kun yi kwana hudu ko kwana biyar ko kwana takwas ko sati za ku yi niyya ta zuwa ne zuwa to ko da yake lokacin ya kawo kai amma yanzu da siya da zai yi alhazan ku roƙa mu Allah Allah ya ba mu zaman lafiya ku roƙa wa kanku ku roƙa mun ku roƙa wa ƙasa Allah ya kawo kwancin hankali in babu kwancin hankali to haifin babu a tafiya kwancin hankali ne zaman duniyar musulmi duka da ƙasar mummuna Allah ya ba mu lafiya ya ba mu abin da za a ci ya ba mu sabon arziki wannan ku roƙa mun muwa daga ran ne ta yi saboda inda tashin hankali baka tsaya ka ci abinci kuma muna ji a radiyo a tele muna gani tashin hankali a gabas din nan muna kiyaye da wanda ake kusa da wanda ake nesa Allah ya kiyaye Allah ya ɗora musulmi a kan kafirai Allah ya kiyaye da dukkan shari'a duk abin da zai matsawa musulmi abinda zai cuce mu Allah ka da shi da wanda muka sani da wanda ba sani ba wani abin da mu sani ba to musibar da za ta zo Allah ka da mu kuma ana ɗaukaka musulunci da musulmi Allah kaskantar da kafirci da kafirai Allah ya kiyaye mu da kiyaye shi ku kama mu jama'a ku kama mu alhazin muna roƙon ku sani da Allah ku kama mu akan addu'a kuma muna yi kuma ku kama kuda ta yi Allah ya kyashe mu dukkan sharri Allah ya kyashe mu dukkan sharri mai sharri Allah ka mu zaman lafiya Allah ba mu abinci da lafiya Allah ya kyashe mu kyashe اللهم اعطنا بين الايمان وعلمه في قلوبنا واقرا الينا الكبر والمسيح والنسيان واجعلنا من الراشدين اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا الا بك ولا عمل إلا ولا حاجة من هوائج الدنيا ولا آخرة إلا برحمك يا أرحم الراحمين يا حي يا قيوم يا ذا الجلال لا إله إلا أنت كل شيء لك واحد لا إله إلا أنت ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاقتلنا ما شهدنا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت آمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والمرسلين